alhamdulillah rabbil alamin a gaida ka shi ma ka san kawo na mutane da wuta sauro ku kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تتني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أبرز والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضن والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 22 ga watan sha'aban hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ko wanda ya daidai da 25 ga watan march a 2022 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin kashi ilbasi an saidatu da khatimi abil abbasi idan ba mu manta ba a yanzu dai muna cikin inda shawar radiyallahu ta'ala anhu yake daukan rukunan da suke na ɗariƙar tijjaniya ɗaya bayan ɗaya ko lazimai ko azkarai na ɗariƙar tijjaniya ɗaya bayan ɗaya shau yana ba da hujjojinsu a cikin alkur'ani da hadisi da maganganun malamai min yi ta'awizi min yi basmala min yi fatiya za mu tashi salati ga annabi shau radiyallahu ta'ala an yace ثم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم ورضي الله شو يجي سينان سي صلاتي ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace salati ga manzon Allah hujja anan kuwa da yasa nake yi Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima hakika Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ku yi salati ga manzon Allah ku yi aminci ku gaisuwa gare shi wa fi ruhul wa fi ruhil bayani inda hadhihi al-ayati ya zo a cikin ruhul bayani rakashin wannan ayar ba da kalamin bayan wayansu maganganu masu tsayi قال سهل بن عبد الله التستري قدس سره شو سهل بن عبد الله التستري Allah ya ƙara tsarkake sirrinsa ya ce shi wannan shehu abdullahi bin abdullahi tusarin nan ɗaya ne daga cikin manya-manyan gaggagan sufaye a ainihin sunsa shi ne abu muhammad sahlu bin abdullahi bin yunus a tustari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alis suna wal jama'a kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufanci a cikin ƙarni na uku abu abdurrahman sulami yana faɗa a haƙƙinsa yana cewa salibin abdullahi tusabi yana daga cikin gaggagaggan malaman sufaye kuma yana daga cikin manyan malamai da suka yi bayani a cikin ilimin ikhlasi da ilimin da yadda ake ladabtar da nafsu da kuma ilimin sanin aibobin a nafsun ita kanta ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne yana da cikin magana sai da za ka gane cewa sufi ne yana cewa man sabara ala mukhalafati nafsihi awsalahu Allahu ila maqami insi duk mutumin da yayi hakuri wajen saba wa san zuciyarsa to da sannu sai Allah tabaraka wata'ala ya sadar da shi izuwa izuwa ga hadara ta ɗebe kewa na Allah tabaraka wata'ala yana cewa asalin ilimin nan namu na sufanci abubuwa guda bakwai ne duk mutumin da bai riki ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai nan ba ko da ya riki wasu daga ciki ya bar wasu in ji sa ya ce to kada a taɓa ɗaukan shi a matsayin sufi ya ce abu na farko shine at-tamassuku bi kitabillahi ruko da alqur'ani nabi yace iqtida'u bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku yace aklul halali cin halal na hudu ya ce kaful aza wata kan kiyaye cutarwa daga waninka ko ka kiyaye waninka cutarwa sa sannan ya ce warcina bil asam gujewa sabo sai na nauke nan na biyar ko na shida ya ce a taubatu tuba a koda yaushe na bakwai ya ce ada il hukuki mayar da haƙƙi ko bayar da haƙƙi ga ma'abuta haƙƙin shi wa'insu malamai sun ce an jarabe shi sai da aka kai ga matsayin da aka kore shi daga garinsu ya koma misira da zama a can ya rayu har ya koma ga Allah wai sun ce sababin da ya sa aka kore shi shine ya ce shi a nashi matafiyar tuba wajibi ne farilla ne ga kowane bawa duk numfashinka sai ka tuba ga Allah kaji ba suka ce ya ka abin da ba zai yi ba wa'in suka ce eh, wannan shine abin da ibnu kasir ya faɗa abin da kuma wa'insu malamai suka ce irin su imamu zahabi sun ce ya ce shi mala'iku da aljanu kai har da sha'in na aljanun ma suna zuwan masa kuma har yi magana da su sun kuma amma wani wannan lokacin suka ga ina wannan ba mai yiwa ba ne ba a ce mutum yana magana da mala'iku saboda haka suka jefe shi da kalmomi waɗanda suke munana aka kore shi daga garin da yake to a ƙudurin su dai ya ce assalatu ala muhammadin afdalul ibadat salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mafi kololuwar ibada mafi darajar ibada da bawa zai yi shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'anna Allah tawalla huwa wa mala'ikatu domin salati ga manzon Allah Allah ne fa da mala'ikunsa suka jibinci lamarin yi wa annabi salati babu wani a cikin mahalluki da ya san menene salatin da Allah yake manzon Allah kowa tawilin sa yake idan ka ce salatin da Allah yake yi wa bayi shine huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur Allah yana fitar da mu daga cikin duhai zuwa ga haske amma salatin da yake manzon Allah abu ne wanda yake arfa kowa tawili yake idan ka ce rahama Allah yake kara manzon Allah to ai ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi kansa shine rahma an fahimta sun ma'amara biha almu'mini na sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mu'mini su ranga yin salati wasa'ir ibadat laita kazalik sauran ibadu ba kuma aka suke ba yani yana nufin annan Allah ta'ala amara bi sa'ir ibadati wa lam yaf'alhu bi nafsihi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da sauran ibadu sallah azumi zakka haji amma kuma bamu ji an ce Allah yana sallah ba ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin hajji amma kuma ya ce shi yake da mala'ikunsa sai da ma suka fara da shi da mala'ikunsa sannan ya ce bayi ala siddiqul akbar as-salatu alayya amhaqu lidh-dhunubi min al-ma'il barid lin-nar Sina Abubakar yace salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shi tafi wuta saurin kashe zunubi fiye da yadda wuta take saurin kashe kai fiye da yadda ruwa yake saurin kashe wuta duk inda aka tara ruwa kana kwara inda aka tara wuta kana kwarara mai ruwa nan da nan zai mutu haka ne yace to amma duk saurin yadda ruwa yake kashe wuta bai kai saurin yadda talatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake kashe zunubin bawa ba. Wahiyya afdalu min ikisin riƙaji, kai barin gaya maka, ladan da ake samu a salatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi falala fiye da mutum ya ‘yanta wuyan bawa. Me wujja ya ce, wujja a nan, li'anna iskar riƙaji fi muƙabalatil iski minan nari wa dukhulil jannati. Domin shi idan ka shi ‘yan wuya, ‘yan tabawa abinda yake sakamakon da za a baka shi ne kai ma Allah tabaraka wata'ala zai ‘yan taka daga shiga wuta kuma ya shigar da kai aljanna. Amma ce wassalamu ala nabi shi kuma salati da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi muqabalati salamun lahi shi kuma ladin da za a baka shine Allah ya maka salatin. Shi ko wa salamun lahi afdalu min alfi hasanati. shi kwa gaisuwa da an da da salati da Allah zai maka ya fi kyawawan aiki dubu alal wasiti alwasiti wata kan abul fatil wasiti ake magana nan jagora ne daga cikin malaman sufaye kuma ko a ce kuma jagora daga cikin malaman ahlus sunnah wal jamaa an haife shi a a iraki kuma ya ishe ka dai wannan wanda zai maganan nan yana daga cikin malaman abul hassan shazili yana da cikin shehunan abul hassan shazili domin an ce shi ne wanda ya zamanto halifan ahmadu rufa'i a ƙasar misra ahmadu rufa'i ya aike shi ƙasar misra ya biya ci gaba da intisharin ɗari ƙasar rufa'iya ya yi wa fati jirman zan allah sallallahu alaihi wasallam tana ɗari shida da talatin da biyu ta ga ɗan ƙarni na bakwai ne to abul fatil wasiti yana cewa salli alayhi bil auqari wala taj'al laha fi qalbika miqdaran kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ne jin nauyi da haibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka kuskura ka sanya wa zuciyarka wai akwai wani yawa na adadin salatinka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai yace abinda ake nufi anan la taj'al li salawatika alayhi miqdaran tadhunnu annaka taqdabihi min haqqihi shay'an bi salawatika alayhi istijlab rahmatika ala nafsi ala nafsika bi yace abinda ake nufi anan shine kada ka kuskura ka sanya wa kanka wani adadi na salati manzo Allah ka ji a zuciyarka ni da nake yin salati dubu mu da muke yin salati dubu goma ka san wanda zuba ma abin da suka fi kenan to ka ji abin da abin fasil ba su iya ce ka san yanzu a ringa ko kai mu da muka ja fatu muka ja kaza to idan ka nuna haka ka nuna karfin ka akan talatin nan da kake to idan ka haka zuciyar ka za ta nuna cewa ka ba wa manzon Allah haƙƙin kana tunanin ka ba da haƙƙin san da manzon Allah yake maka shine kake ganin kai wata talatin fati dubu goma kake tuciya da ita to kaga kuskura ya ce wannan ɓangaren alkur'ani da maganar malamai ke na ishe ya ce hujjojinmu da ya sa muke yin salati ga manzan Allah a hadisi shine wa fil hadisi inna lillahi malakan a ada'u sam al khalaiki wa huwa qa'imun ala qabri idza mittu ila yawm al qiyamati falaysa ahadun min ummati yusalli alayya salatan illa sammahu bismihi wa ismi abihi فقال يا محمد وقال يا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا ويصلي الرب على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana da wani mala'ika wanda Allah ya bashi jin duk abinda halittar Allah take faɗi Allah zai ajiye wannan mala'ikan a kabarina idan na koma ga Allah zai tsaya a kabarina har ranar tashin kiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani daga cikin al'ummata wanda zai min salati face sai mala'ikan nan ya ce min ya faɗi sunansa da sunan babansa yace ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane dan wane a gari kaza yayi maka salati sai ya isa min da salatinsa sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi salati guda goma da irin sigar salatin nan da kai in ka ce sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sau goma in kayi in kayi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allah ya maka kai ma salati da irin wannan sigar guda goma haka zalika in jauhara kai yayi maka in salatul fatihi kai kololuwa yayi maka wa fil hadisi wannan hadisin a malamai da irin su imamu dailami sun kawo shi a wafila kuma ingantaccen hadisi ne a cikin wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallaitum alayya fa ahsinu alayya salla fa ahsinu alayya salata fa innakum tu'raduna alayya bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum wa asha'irukum wa a'mamikum yace idan za ku yi mini salati ku kyautata lafuzzan salatin da za ku yi ku kyautata lafuzzan salatin da za ku yi min domin ana bujiro min da sunayenku da sunayen iyayenku da sunayen kabilarku har da ma baffanninku za a ce wane dan wane dan kabila kaza wanda ma baffansa shine kaza yayi maka salati da siga kaza da wannan za ka gane cewa babu wani wanda zai tutiya ya ce maka wai lallai ilalla babu wani salati da za ka yi manzan Allah in ba salatin Ibrahimiyya ba domin manzan Allah da ya ce fa'asinu ku tautata salatin da za ku yi mini ku tautata lafuzan to wannan yana nuna cewa za ka iya kawo lafuzza mafiya kyawu da suka mafi na salatin Ibrahimiyya inda a ce laifi ne da sayyidina aliyu ba zai yi wa manzon Allah salati ba a kuma ƙarshen inna Allah malaikatu sallallahu alaihi tafsirin ibnu kasir zamu ga salatin da yi inda laifi ne sayyida fatima alaiha salamu yarsa ba ta mai ba hasan da husain da sauran sahabbai daban-daban imamu shafi yana da yana da salatansa da sauran manya-manyan a imma na musulunci kowa yana da wani sigar salati da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna ƙoƙari ne su ga cewa sun kyautata wannan abin da annabi ya faɗa ku kyautata lafuzan da za ku yi min salati ba sai ba ku ana fahimta madalla imam suyuti ne ya kawo cikin littafinsa alhaba'iku fi fi akhbarul malaik ah shehu radiyallahu ta'ala an ya ci gaba cewa wa min ihsani salawati yana daga kyautata salatin da annabi yake a yana daga cikin kyautata salati shine hudurul qalbi wa jam'ul khatir ka ringa halarto zuciyarka a lokacin da kake salati ga manzon Allah nan ka yi kokari farkon halarta zuciya ya zamanto cewa ya zamanto cewa a lafuzzan abin da kake karantawan kana gano ma'anarsu sannan kuma kana shi'urin cewa ga aka ga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine jam'ul khatir ka tattaro tunaninka baki daya kamar kai ka ce ga ka gashi ne a wannan lokacin wa qala ba'dhum wani ba'ari na na shehinai suka ce inna ma takunu salawatu ala nabiyyi ta'atun wa qurbatun wa wasilatun wastijabatun idza qusida biha tahiyatu wa tawassul wa taqarrubu ila hadratin nabawiyyatil ahmadiyya na'am a ga sai da mutunta ba ya kasance shi wani wajen gyara su dan a ce urgent zuwa fita ne urgent na'am wani ba'ari suka ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kasancewa ne wata kan da'a ko kuma abinda zaka samu kusanci gare shi ko wani hanya da za ta gada maka samun kusanci ga hadararsa ko kuma ma tana kasancewa sila ta biyan addu'a tun balle idan aka nufi gaisuwa ga manzan Allah aka nufi kamun kafa da shi aka nufi neman samun kusanci zuwa ga hadratin nubuwatul amadiyya kusanci zuwa ga hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu bi hadhihi almunasabati yahsul lahu taqarrub ila hadratil ahadiyya da haka ne idan mutum ya yi salati ya tattaro zuciyarsa a gabanzan Allah to abinda zai gadon masa shine zai samu kusanci zuwa ga hadratul ahadiyya ala tara anna taqarruba ila al-qamari ka taqarrubi ila shamsi shin baka ganin kusanci da wata yana kamanceceniya da kusanci da rana fa innahu mir'atuha wa madrahu anwara saboda ai shi wata shi wata watakan miro ne na rana duk wani hasken da wata yake ɗauka yana karɓan imdadi yana istin dadin hasken shi ne daga yana istin dadin hasken shi ne daga watakan ainihin rana an fahimta to haka hadarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take ga hadarar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mir'at na zatin Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma zatin Allah tabaraka wa ta'ala ita ce abinda ake nufi da hadratul ahadiyya ita ita hadratul wahidiyya mir'ati ce ta hadratul ahadiyya idan ka samu kusanci da hadratul wahidiyya sai ta jaka zuwa ga samun kusanci da hadratul ahadiyya wanda ita ce hadrar Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya wahidatan amara Allah wa hafizahu Allah ya katuba alayhi salatata ayyam duk mutumin da ya min salati guda ɗaya tak Allah zai umarci waɗanda suke mala'ikun da suke gadin wannan mutumin cewa ka rubuta mai zunubi kwana uku shau ya ce wannan da sauran hadisai da yawa da suke nuna hujjar mu ta yin salati ga manzon Allah subhanahu wa ta'ala a dariƙar tijaniya sai kuma ya tafi zuwa ga kissa yace wara'at imra'atun waladaha ba'da mautihi yu'azzabu fa hadnat li zalik wata mata ta ga danta bayan mutuwarsa ta ganshi ana mai azaba da ta tashi abin ya ya bata mata ya dame ta sosai sun mara'atu ba da zalika fin nuri wa rahma sannan bayan haka ya faru wata rana ta ta kuma farki amma su ta ganshi a cikin haske da rahma fasa'alatu an zalika ta tambaye shi a ya aka ka samu rahma faƙala sai ce marra rajulun bil maqbirati fa salla ala nabiyyi alayhi salatu wassalam wa ahada sawaba lil amwati faja'ala nasibi min zalika al maghfiratu faghfir li yace abinda ya janyo min wannan ramar ba komai bane face wani mutumi ne ya zo wucewa ta makabartar da nake sai ya salati ga manzon Allah ya ce hadiya ga 'yan makabartar nan da aka tashi ana tantana mana ita ni sai aka bani gafara sai na samu wannan gafara ruhiya an sufyan sauri rahimahullah an hakaito daga sufyan sauri babba daga cikin atba'u tabi'ina abu abdullahi sufyan bin sa'id bin masruf al-sauri an haife shi hijirar manzan Allah tana 97 ya yi wafati hijira tana 161 masanin fiƙiu ne wanda aka haife shi a garin kufa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman zuhudi ne na sufanci na wannan lokacinsa kuma shi ɗaya daga cikin jagoran malaman masana ilimin hadisi ne na lokacinsa saboda tsabar ƙarfin iliminsa na fiƙiu sai da ya fitar da mazabarsa ai muna ji an cewa mazabar story ko to tana da mazabarsa tana daga cikin mazhabobi waɗanda suka yi indirati daga baya an fahimta shi sa sai da ya kai matsayin da ake kiransa da shekul islami wanda wasu suna ganin cewa shine ma mutum na farko farko da aka fara mai lakabi a da shekul islami shek abdullahi ibn mubarak mun san wannan babban sufin ko shi shi isfani sauri a kufa aka haife shi abdullahi ibn mubarak ya ce na rubuta tarihi da manya-manyan falala na bijiman waliyan Allah sai na rubuta mutane guda dubu da ɗari ɗaya mutum dubu da ɗari ɗaya amma dukkaninsu ban ga wanda ya kama kafar sufiyani sauri ba a daraja to bari ka ji abin da shi sufiyani sauri ya ce ya ce an aka to daga gare shi kaga dai wanda zai wani maganar ba mutum bane kuma mutum iri na irinka yace bainama ana dufu bil baiti wata rana na je aikin haji ina yin dawafi a Ka'aba izra'aitu rajulan sai na ga wani mutumi la yarfa'u qadaman illa wa huwa yusalli ala nabi alayhi salatu wasallam baya daga kafarsa ya daura ta sai yayi salati ga manzo Allah sanan zai daga فقلت يا هذا إنك تركت التسبيح والتحليل وأقبلت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهل عندك في هذا شيء كأدو شيكم وانا كابر ورد تسبيح كابر تحليلي كابر كنت كوي صلاة كما زال الله كان هذا وجه تأبن كده ما لم يما سنين فيكيو نيما زابا كو ما ناس ده وجه نكو كان هذا وجه ين حكا فقال من أنت آفاك الله لما تمنى يتشي من wane ne kai Allah ya maka afuwa amma wane kai da kake mun wannan tambayar fa qultu ana sufyan ath-thawri nace mishi ni ne sufyan ath-thawri kai ne sufyan ath-thawri yace eh ni ne sai yace fa qala laula annaka gharibun fi ahli zamanika lama akhbartuka an hali wala adla'atuka ala sirri yace ba dan na san cewa kai kamar bako kake ga yan zamanin ka ba su gama sanin darajar ka ba da wanda aka sani ne baki daya da ba zan baka labarin hali na ba ba zan tsinkayar da kai sirri na ba domin wannan abin da nake wani sirri ne tsakanina da Allah amma bari in gaya maka sun makala sannan ya ce kharajtu ana wa abi hajaini ila baitillahi alharam yace mun fito ne da ni da mahaifina muka nufo ɗakin Allah nan domin mu mi haji hatta idza kunna fi ba'd almanazili marada abi wa mata har sai da muka zo wani gurare da ake sauka ka san tafiyar mutanen da akwai akwai manazil akwai tashoshi daga nan garin zuwa nan garin ana sauka a wuta yace sai da muka zo wani wajen da zamu sauka mu wuta sai mahaifina ya rashin lafiya ya mutu da mahaifina ya mutu inji shi yace wasu wadda wajuhu wazraqat aynahu wan fataha badu yace da mahaifina ya mutu kafin ka ce me fuskarsa ta yi baki irin ciki idansa ya zaro ya kwalakwala sannan cikinsa ya kumbura dukkan alamomin rashin samun rahmar Allah ta bayyana ga mahaifina fa bakaitu ne kuka wa qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zan kai wannan kunya mata abi fi ard fi ardin ghurbatin hadhihi muta yace ma bana ya rasu a wannan bakon garin irin wannan mummunar mutuwar fadda zabtul izara ala waji nan da na dauki zani na rufe fuskar sa bana so a gani faghalabat ni aina ya fanimtu nan da na idanuwa suka fi karfi na sai bacci ya dauke ni fa iza ana bi rajulin lam ara ajmalu minhu wajhan wala anzafu thawban wala atyab rihan sai naga wani mutumi wanda idona bai taba ganin mai kyau irin shi ba ban taba ganin mutum mai tsartataccen tufafi irin tsaftar tufafinsa ba kuma ban taba ganin mutum mai kanshi irin nashi kanshin ba fadana min abi ya kusanto zuwa ga babana wa kashafa al-izara an wajhihi ya cire wannan mayafin daga fuskar babana wa masa ala wajhihi ya shafi fuskar mahaifina fasara ashaddu bayadan min al-labni amma farkin naga fuskar babana ta mafi nono fari tas summa masa ala badini fa'ada kama kana ya shafi cikinsa sai cikin ya koma kamar yadda yake gatin ya mutu sun ma'arada an yansa rufa faƙumtu ilahi fa'amsaktu biri da'ihi sai ya tashi zai tafi na biyu shi na riƙe rigarsa wa ƙulci na ce masa ya sayyidi billazi arsalaka ila abi rahmatan fi ardin gurbatin man'anta yace ya shugabana ina haɗa ka da wanda ya aiko ka wajen mahaifin nan naka kasance rama gare shi a cikin wannan bakon garin wane ne kai faƙala sai mutum ya ce awa ma ta'arif ne ba ka san ni ba ya ce ban san ka ba ya ce ana muhammadu rasulullahi ya ce ni ne muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana abuka haza kasir ma'asi wannan mahaifin naka mai yawan zunubi ne غير أنه كان يكثر الصلاة علي سيدي يا كسن شيء يويت صلاة قريم فلما نزل به ما نزل استغاث بي فأغثته saboda haka da wannan bala'in ya sauka gare shi sai sai nemi taimako na ni kuma na zo na taimake shi wa ana ghiyasul liman yasuru salata alayya fi dar dunya ni mai taimako ne ga duk wanda yake yawaita salati gare ni a rayuwar duniya dan uwa mu ƙara yawaita salati fanta bahatu sai na tashi na farka fa'iza waje abi kadabbi yabba wani fita hubaɗi ne ƙarzala na ga fuskar baba ta yi fari kal a zahiri ma kumburin cikin nan ya koma to fa kaji a ƙara yawai ta salati wannan wanda yake faɗa ba wai mutum bane iri na irin ka mutumi ne da duniyar musulunci a wannan zamanin sun yadda da salaharsa sun yadda da wultakarsa sun yadda da iliminsa ya ishe ka daga cikin azba'ut tabi'in ne kawo ku yana cikin qurunul mufaddala ko yawa qala ka'ab bin ujrat radiyallahu anhu sayyidina ka'ab bin ujrat babban sahabi manzo Allah nan sallallahu alaihi wasallam yace lamma nazala nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lokacin da fadin Allah tabaaraka wa ta'ala ya sauka na ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qumna ilayhi mun tafi muka tashi muka tafi wajen manzon Allah fa qulna amma assalamu alayka faqad araf faqad arafnahu muka ce amma salami aminci da gaisuwa gare ka mun riga mun san yadda ake yi fa kaifa salatu alayka ya rasulullah to ta yaya za mu salati gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال سيتي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يتوك فداك وانا يازو أتكن تفسير تفسير التيسير البخاري شما يرويتو وانا حديث مسلم شما يرويتو وانا حديث نعم يتوك حديث yace wa amma salatul fati lima ubulika shehu radiyallahu ta'ala ne yace amma salatul fati lima ubulika hujjar da muke yi shine qala shaykhuna wa sayyiduna wa wasilatuna ila rabbina ahmad bin muhammad tijani kama fi jawahir maani yace kuntu mushtagilan bi zikr salatul fatihi hina raja'tu min al-hajj ila tilmisana lama ra'aytu min fadliha lima ra'aytu min fadliha yace a na kasance na shagala da salatul fati lokacin da na dawo daga aikin hajji na zuwa silmisana saboda falalar salatul fati da na gani wa huwa anna al-marrata al-wahidatu minha bi 600 alf salatin kama huwa fi waradatul juyubi yace domin an ce salatul fati guda ɗaya tak tana daidai da salatai dubu ɗari shida kamar yadda ya zo a cikin littafin wardatul jubi waƙar zakara sahibul wardati anna sahiba sayyidi muhammad al-bakri as-siddiqi nazilu misra wa kana khudban radiyallahu anhu qala inna man zakara marra wa lam yadkhul al-jannata wa lam yadkhul al-jannata falyaqbid sahibaha indallahi yace saboda shi mai littafin warda yace ma'abocin wannan salati sai di Muhammad al-Bakri as-Siddiqi wanda yake yayi zauna a ƙasar Misra ya kasance kuɗi ne daga cikin akadabul ummati ya ce duk mutumin da ya karanta wannan salati ƙwara ɗai tak kiyama ta tashi bai shiga aljanna ba ya kai ƙara ta wajen Allah wa baqitu azkura ila an rahiltu min tilmisana ila abi samgona na ci gaba da ina karanta salatul fati har na bar tilmisana na je abi samgon falan ma ra'aytu latifiya almaratul wahida bi 70 alf khatmatin min dala'il khairati taraktu al-fatiha lima ughliqa washtagaltu biha yace da na je abi samgon sai na ga wani salati shi kuma wannan salatin an ce duk mutumin da ya karanta kafa ɗaya yana daidai da mutumin da ya sauke dala'il khairati dubu saba'in ndi shehu na amar tijani sai ce sai na bar kawai salatul fati na dukufa ina karanta wannan shine allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawatika salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamuka lama saboda abinda na gani na yawan falalarsa summa amarani sallallahu alaihi wasallam bir ruju'i ila salatul fati ma'amulina sai na ga manzon Allah ya bayyana gare ni wani rana ya ce a mara tijjani a je wannan koma dai zuwa ga salatul fati lima ugulika falan ma a mara ni bin rujo ila ya sa'altu sallallahu alaihi wasallam an fadliha da annabi ya ce in koma sai na roƙe na tambaye shi ya rasulullahi to yaya falalar wannan salati yake fa akhbarani awwalan daga farko ya ce min bi annal marratal wahida daya daga cikin ta kafa ɗaya tak ta'addulu min alqur'ani sitt marrat tana kwatankwacin Kur'ani guda shida. Sun ma akbarar nisaniya sannan wata rana ya ce min bi annal marratul wahida min ha ta'adil min kulli tasbihin wa qa'a fil kauni min kulli min kulli dhikrin wa min kulli du'ain kabirin aw sagirin wa min al-qur'ani sittati alaf marra li'annahu min al-azkar sai ya ce min kafa ɗaya tak tana daidai da dukkan tasbihi da ya afku a cikin kauni daga kowane irin zikiri daga kowane irin addu'a babba ce addu'ar ko karama ce daga kuma alkur'ani dubu shida domin yana da cikin shi ma zikiri inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun to a nan wajen ne kwakwalen mutane yake buguwa sai je su shehu na Ahmadu Atijani ya ce salatul fati tafi alkur'ani wannan shirme ne akwai abin da ai akwai ka'ida da ake cewa almaziyatu la taqtadil afdaliya akwai abin da ake nufi da maziya akwai abin da ake nufi da afdaliya duk inda mutum ya kai da samun wata maziya bai kai ga mai falalarta ba idan da a ce maziya tana fin abdaliya to yanzu kawai sai a ce kafa uku na ikilasi yana daidai da alkur'ani ko ba aka mazala faɗa ba a hadisi kafa uku na ikilasi in ka karanta ikilasi kafa uku kana daidai da araman da ya awa shida yana yana daidai da karatun alkur'ani eh ko kuma kuliya ayyuwal kafirun in ka karanta ta kafa hudu kana daidai da wanda ya abin nan to shin yana nufin cewa wa'annan guda biyun sun fi alkur'ani ina annabi ya ce in ka karanta idza zilzalat al-ardu zilzalaha kai karanta rabin qur'ani to yana nufin cewa ta fi qur'ani baki daya eh ai bata fi ba ko ko ta fi bata fi ba yanzu sai a ce kai dinnan da kake masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce ka san sabon manzon Allah da annabi ya ce ina shauƙin masoya ƴan uwana suka ce ba mu alasna ikhwanaka ya rasu ba mu ne ƴan uwan naka ba yace ba ku bane ba ƴan uwana su ne wanda za su zo a baya na ba taba gaina ba wani daga cikin zai so da zai ba da rayuwarsa dan kawai ya gani zai to wannan yana nuna ka fi sabon manzon Allah eh bai nuna ko ko kuma yana nufin an samu a cikin a cikin al'ummar manzon Allah cikin karnin nan an samu mutum ɗaya wanda ya musunta da mutum sama da guda dubu saba'in shi kenan sai a ce ya fi abubakar ya fi umar ya fi usman ya fi ali Allah ya ba shi wata maziya amma wal fadl lil mutaqaddim falalar tana daga wanda yake na farkon to haka lamarin yake falalar qur'ani ya fi komai saboda faɗin Allah ne amma farar Allah da tausayinsa da jin kansa da ramarsa gabayi sai ya baka wa'insu abubuwa yan ƙanana wanda idan kai su daidai yake da Qur'ani kamar yadda zai ci maka idan kai wani abu yana daidai ka je aikin hajji duk wannan abin nan kudaden da ake kashewa da yawa a je aikin hajji ai menene sai ka zauna kai ka yi azumi kwara ɗaya sai a ce kai daidai yana daidai da wanda ya je aikin hajji ko ba kuma ka samu wannan ladan amma falalar shi ya fi ka samu to ba sani ba ko ana fahimta ka to wa'inda wa'insu sun san gaskiya wa'insu kuma jahilai ne ba san gaskiya ba an ji an ga musu alfa shehu amal tijani fa yace salatul fati ta fi qur'ani a a shi abin da yace ma a haƙƙin tsakanin qur'ani da wani yace babu wani abin wata addu'a wanda tafi alqur'ani babu babu irinta sai aka ce to salati da da a karanta salati da a karanta alkur'ani wanne ne fi sai ce sai ka sama kashi yace kashi na farko su ne mutanen da suka suke karanta alkur'ani suka san ma'ana alkur'ani na zahiri da na baɗini da na baɗinin baɗini sannan kuma suke aiki da duk wata aya da take faɗi da yake cikin alkur'ani kaga ɗaya wayannan a haƙƙinsu alkur'ani ya karanta alkur'ani ya fi salati yace mataki na biyu mutanen da suke karanta alkur'ani suka san fasararsa ta zahiri an fahimta suke dan kokari wani a dan yi mai kyau wani lokacin a yi mai kyau amma dai ana ta neman lada a hakan yace wannan yana dan kamancece ne da na biyun shi ma alkur'ani yana ya fiye masa akan salati na uku shine mutumin da yake karanta alkur'ani ya san ma'anar alkur'ani amma kuma fa baya bin duka umarnin alkur'ani na hudu shine mutumin da yake kanta alkur'ani bai ma san me ma'anar bai ma san me ake nufi da qur'anin ba kuma ko da yaushe cikin tsinduma yake cikin saban Allah sai ce to wannan shine wanda annabi yake cewa rubba qari'in lil qur'ani wa al qur'anu yal'anu da ta su a samu wanda yana karanta alkur'ani alkur'ani yana tsine mishi saboda dan kasuwa ne ya ya kwarance a wajen toye mudu kuma kullun shi yafi kowa karanta wailil lil mudaffifin ta yu saurayi ne yana ganin bata lokaci shi ba kodayo shi zai sallah ba in ta wuce shi koyi sai dai ta gaba to kuma yana karanta wailil lil musallina allazina hum an salati mustafuna an fahimta ko kuma a zo a sami gashi yana karatun amma kuma ba wanda ya kai shi karya wailil kullu afakin asimin to ta yaya shine wanda kulliyomin yana karanta alkur'ani kuma alkur'ani yana ƙara tsine mishi eh ko kuma ya zamanto cewa mai ruha ne na gaske allazina yashquna amwalan allazina yabkhuluna ko wa ya'muruna an-nasa bil bukhli suna yin rowa kuma suna suna sa mutane ma su ringa rowa kuma sun zage su aramomi ne kuma inda zaka zo ka bude musu Qur'anin ba su ya fasa maka ba to shehu ya ce kai da ka ringa karanta alkur'anin nan irinka alkur'ani yana tsine maka kama salatul fatin ka domin annabi ne ya ce da zunubin da babu zunubin ka samu ladan sai da abubakar siddiq ne ya ce yana saurin kankare zunubi fiye da yadda ruwa yake saurin kashe ruwa menene menene iskali a cikin wannan magana me abin rikitarwa a cikin wannan hadisan manzon Allah ka je ka duba a hadisai da suke na targib na kwadaitarwa ka ga tarin abubuwa masu yawa da annabi zai ce in an yi wani dan abu kaza kadan za a baka lada na abu kaza mai yawa shi ke sai a ce wani yaji ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli Abu Dharr al-Ghifari yace sama bata inuwanci ƙasa bata dauki asdaqul hadith min min Abi Dharr sama bata dauki bata inuwanci ƙasa bata dauki mutumin da yafi Abu Dharr gaskiya ba a lokacin da annabin ya faɗa fa akwai shi akwai kuma fa Abubakar Siddiq din a wajen kuma ya ce babu wani wanda a doran ƙasa ya fi wannan gaskiya ya za ka yi da wannan hadisin kuma a ingantacce ne eh dai dai idan ka idan ka san tawilin wannan to kai wa salatul fati tawilin nan ko sabita to mu je magana qala fi kawkab al wahhaj maulana shek ahmad sukair al ayyashi ya faɗa cikin kawkab al wahhaj ya ce wa in aradta an an tadla ala ba'd haqiqati zalika liyattadi halaka al amr amru لئلا تقوا في عواقب امر فعلم كما قال سيدنا رضي الله عنه كما كتب رضي الله عنه جوابا للخليفة سيد سيدنا علي الحرازم برادة قدس سره إن كان سوء كسان حقيقة من صلاة الفاتح domin lamarin ya ƙara bayyana a gare ka don kada ka auka a cikin ƙasƙantaccen lamari to ka sani bari in gaya maka abin da shehu amar tijjar radiyallahu anhu ya faɗa wanda ya rubuta da hannunsa yana bawa sai dai alil harazimi wanda shehu tijjani ce shi ne halifa na duk abin da wani zai samu ta hadira ta sai ta wasu ta alil harazimi zai samu to barka ji abin da ya ga sai dai alil harazimi wani su kama fi jawar ma'ani yadda yake kama kama yadda ya zo a cikin jawar ma'ani wa khasiyat al-fati lima ughliqa yace ke bance ke bance salat al-fati lima ughliqa amrun ilahi la madkhala fihi lil uquli lamari ne na Allah hankali ba zai iya shiga ba babu idrakin hankali a wajen falau qaddarta mi'ata alfi a ummatin ka qaddarta wa isa al'ummai ne guda dubu ɗari fi kulli ummatin mi'ata alfi qabilatin a cikin dukkan al'umma akwai kabila guda dubu ɗari fi kulli qabilatin mi'ata alfi rajul a cikin dukkan kabila ɗaya akwai mutane mazaje guda dubu ɗari wa asha kullu wahidin minhum mi'ata alfi amin kowanne daga cikin su yayi shekara dubu ɗari ya zukuru kullu wahidin minhum fi kulli yawmin alfa salatin ala nabiyyi min ghairi salati fatil ma'gulika kowanne daga cikin su yana yin salati ga manzon Allah wanda ba salatul fati ba kuma so dubu ɗari wa jama'a sababa hadil umami kulliha fi muddati hadhihi sinina kulliha fi fi hadhihi azkar kulliha ma lahiqu kullu musawaba marratan wahidatin min salatil fatir ma ugurka idan za a tattara dukkan salatan wa'annan mutanen duka wa'annan kabilun duka wannan al'umma da duka wannan shekarun aka tattara wallahi ba zai kai girman ladan wanda ya kanta salatil fatir ma ugurka ba ba fala taltafit li takzibi mukazzibin wala li qadi qadin jiya kada ka tsaya kana sauraron ƙaryatawar mai ƙaryatawa ko sukan mai suka fa'inna fa'inna fadla biyar da yuti man yasha ai falla a nan Allah yake ba mu ce shi a marci jan bane yace na juya ta eh ya ce manzon Allah ne ya ga mai allazi la yaqiqu anil hawa kuma ganin manzon Allah ne duk inda ka kai da kawa baka isa ka rushe ba ba zai yi ka rushe ba to saboda me zaka rushe cewa ba a ga manzon Allah ba shin Allah daban ne da ya kashe mutum ya tashe shi shine kake kake ganin cewa ba zai iya sa a ringa ganin manzon Allah ba bayan annabi ya koma eh idan har idan har annabi Isa alayhi salam yana da mu'jiza da zai iya tayar da matacce matacce ne gaishe ta kake ganin manzo Allah yana ba shi da mu'jiza da zai yi a gar ruhaniyarsa eh sai kake tunanin ba zai yi ba to da ikon Allah kake ja kenan hmm menene wannan aya ta cikin bakara wanda la shi bisa aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatin ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labis قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإزام كيف ننشزها ثم نكسوها لعما فلما تبين لا قال أعلم أن الله عمل على كل شيء كثير so mutane abinda mutane suka kasa fahimta shine sun kasa gane karfin kudurar Allah kuna kokari ku kokowa da shehu tijan kuma kuna taba hadar Allah ba kusan kuna taba ba Allah mutum ne zai wuce ga gari ya zama to kufai ya ce ta yaya Allah zai iya rayar sai Allah ya ce to kai mutum da ya mutum sai da ya shekara ɗari da Allah ya tashe shi ya ce shekara nawa kai ya ce ai kawai baccin nan da ne bai fi kwana ɗaya ko kwana da a'a sai da kai shekara kaza dubi jakinka dubi abincinka to ubangijin nan ne fa wanda yake da iko wanda ya falabi su في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة سكي شكرا أري أكو كو أتكي دكرا أتكي مي أتكي كوغانسو كما الله يتشيسو كو تتاهي تنباشي دي إيكو يبادا يدبتد الروحانير مازان الله أرنغ جننتا ko da yake Allah ya saka shi babu lamin na shirin da alkhairi ya ce duk mutumin da yake inkari daga nan wajen muke gane ashe da bai samu makamu bane ba amma in ka samu makamu ba ka inkari naka ba ake ganin mutanen boye aljinu na banza da wasu kuma ka tafi a garwa ne maza Allah ba saboda Allah ba eh to wannan koyi shi ne to annabi ne shi yace annabi ya ga mai haka kuma yace annal fadl bi yadillahi yuti man yasha fa Allah ce yana ba wanda ya ga dama ganin damansa ne ya ga dama ya ba wa salatin fashi to sai yaya idan za ka rigima bar shoti jami je ka rigima da wanda ya ga shoti jami ka ga abin da Allah zai maka fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala ku fa hankali kar ku yadda ku ji darsuwa wallahi game da wannan salatin a zuciya ku sai aikin ka ya bari baka sani ba wallahi sai aikin ka ya bari baka sani ba to aka yi tsaya kai duba salati ne fa aka ce na manzan Allah to dan an ba salatin manzan Allah wannan farlan shine abin mamaki a saboda annabi fa aka yi wa annabi annabi ban sani ba ko ana so a fahimci wani abu ba fa ana cewa Allahumma salli ala shehu tijani bane ba ko annabi ake yi wa to annabin ba shi da wannan girman ne kake tunanin da ba za a yi ɗaukar salatinsa ba ya fi komai an ya ma fi koma koma menene a zuciya ka yafi shi ka fahimce ni saboda koma me za ka kawo a zuciya ta kai bai je kai manzo Allah ba menene a zuciya ka wanda ya fi manzo Allah so kuma fa inna lillahi subhanahu wataala fadlan kharijan an da'iratul qiyas saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani falla da tafi karfin da'ira wai kidayye wa kidan da ji wannan yayi ai ba zai yi ba da aljanna da manzala ne ne a ina so ne da aljanna da manzala ne to amma kuma an ce aljanna nan ba ta da haddi kuma dukkan abubuwan ta ma ainu ra'at wala uzun sami'at wala kada to kuma salatin manzon Allah ka ce ba za a yi abin da ba za a yi kawo shi ba a ce abu wani abu ka duba ga aljanna ce ba aka ci hayin baka san gidanta ba eh to dan wannan an yaka to kuma ya mafi wannan can da haka saboda ai annabi ya fi aljanna ko shi za shi wata ce dan ga muku abin da yake cikin satifacin nan ma ba ku fahimta ba ya fi karfin tunani abu ne na Allah in ka gada maka salama in ka gada ma ka salama kaman sha ya ci kubaila ma to man sha nawa ka ali shaqai yace wa yakfika qawluhu subhanahu ya ishe ka fadin Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah fa zai ci da halitta wani abin da ku sani ba daga cikin abin da Allah ya rika a sai ba shine satil fati fama tawajjaha mutawajjihun ila Allah ta'ala bi amalin ya buluga wa in kana ma kana babu wanda ya fuskanci fadar Allah da wani aiki da ya kai satil fati komai ku girma wannan aiki manzo Allah fa ake ga ma wala tawajjah mutawajjihun ila Allah bi amrin a ina so ne idan yadda saboda mutane akwai karancin imani ya zunubi ya yawa zuka ta mutane kowai abin da za a yi maka duk abin da za a ga maka girman salatin nan ringa halarto shi wanda ake wa idan ka halarto manzon Allah da ake zaka san cewa wallahi ya ma faka ولا توجه متوجه إلا بعمل أحب إليه منا ولا أعظم عند الله منا إلا مرتبة واحدة باب وانا أبدا متن يي نا أيكي دي ما في سويوا أوجه من الله تعالى ثلاثة فاشي ما في سويوا أوجه الله تعالى ثلاثة فاشي sai dai wata martaba guda ɗaya da take samanta shine wahiyya man tawajja ila Allah bismil a'azami bismil azimil a'azami la ghaira shine mutumin da ya fuskanci Allah da sunansa mafi kololuwan nan ko ismul kabiri da zati ya kaɗaita da shi wannan da ya ba da halmusafa da shi ko shehu mutijjani ɗai ya san su duk a cikin to to sai dai wannan sirri sai dai wannan ismin sai kuma manya manyan na'ibansa ko su shehu tijjani su shehu ibrahim yawwa ko
na'am shehu
huwa gayatu tawajjuhat wa darajatu al-ila min jami'i ta'abbudat wannan ismul azam shine mafi kololuwa abinda ake fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala da shi shine mafi kololan daraja a cikin nau'ika na ibadu laysa to kaga me yasa ya fita hasifa salatul fati tana kan martaba ce ta wahidiyya ismul azam yana kan martaba ne na ahadiyya salatul fati tana kan martaba ne na na mazharin sifa shi ko ismul azam yana kan yana kan martaba ne na mazhari na zati kulhu zati an fahimta ko a wannan kulhu zati manzon Allah da wani manzon Allah sunan su bayan Allah sannan kuma wani manzon Allah bai riskan wannan abin sai ta jikin manzon Allah ba ma za ka zamanto bawa a wannan hadara ba sai in ka zama annabi ko da yake mutai ba sa tunan ka a shiga wani abu yawa laysa li fadli gayatin wala fawqa wani hakim babu wata falala da ta kai gaya fiye da wannan babu wani abu da yake ni haya fiye da wannan وهي صلاة وهذه صلاة تليه في المرتبة والتوجه والصواب والفوز بمحبة الله لصاحبها وصل المعاف وأن صلاة الفاتحة تتكي بي وأن اسم الأعظم أمرتبة فمن توجه إلى الله مصدقا بهذه الحال فاز برضا الله وثوابه دم متمن دا يفسكنش الله تبارك وتعالى da wannan salatin to faza lalle wannan mutumin ya rabota da yarda Allah da ladan Allah fi duniya wa ukrawu a duniyarsa da lahirarsa bima la tablugu jami'al amal abinda dukkan ayyuka ba su ya kawo maka ba ya shahadu bi halfaidul ilahi da kansa zai shaida da kwararren Allah allazi la tablugu al amal wanda burace burace ba za su iya riskarsa ba wala yahsul hadha al fadl al mazkur illa ma at taslim amma fa wannan falalar ba za ta samu ba sai ka sallama da wannan abin da ake ga maka in baka sallama ba za ka samu ladan salati ga manzo Allah amma ba ka samu wannan abin ba amma in ka sallama da gaskan abin da shehu tijja ya faɗa gaskiya ne to wallahi sai ka samu wannan falala har wanda shehu tijja ya ce na koyi ban tsoro zan ga maka wa man arada al munaqashati fi hadha al bab wa hadha wa hadha al hal falyatruk yace duk mutumin da yake so yayin munakata da kai ya musu da kai a wannan babi rabu da shi da Allah fa inna la yafidu istiqsa'u hujjat al-maqal domin duk yadda zaka kwararo mai hujjoji ba za su wadata da shi ba wato an kama hajjat man yatlu min kal hujjaji ka rabu da wani kawo hujjoji akan lalle salatul fati mai girma ce ga duk mutumin da yake bukatar hujjarka in yace ƙarya kake ce to na yadda ƙarya nake shikenan wai za ka dawo kuma ka dawo mun jahiluna qalu ce salama ba laifi jaka mun yadda ba aka take ba ni kanka da ni na yadda shikenan ta ba aka فإن القول في ذلك ردا وجوابا كالبار لا تنكتي من الأمواج yace fadin ka wannan abin amsa ne ka bashi kamar yadda teku take kwararo da kumfa kogin da bai karewa wal qulubu fi yadillahi zukata a hannun Allah take huwa al mutasarrifu fiya shi yake jujjuye zukata yadda ya ga dama wal muqbil biha wal mudbir biha shine wanda yake janyo zuciyar nan zuwa gare shi ya tura wacce zuciya ya ce wancan kake zo gare ni فمن أراد سعادته والفوز بثواب هذه الياقوتة الفريدة جذب قلبه إلى التصديق بما سمعه فيها duk mutumin da Allah yake so ya gadan mashi da sirrin salatul fati sai Allah ya ja zuciyarsa ya sallama abin da yazo a salatul fati an fahimta wa arfa taslima li fadlillahi subhanahu bi annahu la ya'khudhu al-hadd wal qiyas nan din zai ce na yadda na san fallar Allah ba ta da iyaka ba ta da qiyasi fasarrafa himmatu fi tawajjuh ila Allah ta'ala bi yasi ya komar da himmarsa yana ya fuskanci Allah da yawan salatul fatin bi annahu ala Allah bi sha'aniha ya koma ga baki daya lamarinsa ga Allah ta hanyar riko da salatul fati yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayn ai babu wata rai da ta san abin da Allah ya koyi mata na kya na da abubuwan da suke dadadawa da faranta rai da sanyaya idanuwa kamar yadda aka san cewa a aljanna baka san karshen abin da Allah ya na dadi ba to haka zalika salatin fati wanda ake manzan Allah babu wanda ya san karshen faranta idan ka duk wanda ka ga ya sallama mata to Allah ne so ya sallama amma ko a dariƙan nan kaga mutum yana kokonto da ita daman can Allah ya ci dan tija tija wa man arada Allah jirim yumanahu min khairiha sarafa qalbahu bil waswasati wa bi qawli min aina yati khabraha washtagala bima qulnahu laka washtagil bima qulnahu laka yace duk mutumin da Allah baya son ya gada mai sirrin salatul fati nan ji Allah zai sanya zuciyarsa ta ranga waswasi akan abin da aka faɗa saboda haka na umarce ka kai alil harazin shau tijani ka shagalta da abin da na gaya maka wa man ada aka fi zalika wa arada an munaqashataka fil basi bi tahqiqi zalika fa inna akhadnahu min alwajhi alladhi ta'alamahu wa kafa yace duk mutumin da ya maka da'a ya yarda da abin da ka faɗa ya rabu da yin musu da kai a cikin neman lalle sai ya tabbatar da gaskiyar maganar nan to za mu rike shi ta hanyar da ka sani wannan ya ishe ka wal kalamu shaw radiyallahu ta'ala anhu ya dawo yace wal kalamu fil yaqutatil faridati magana a cikin wannan wata kan yaqutu tilo ɗayan nan la tahmilu al mujalladat kibra manya manyan mujalladan littafi ba za su iya daukar sa ba wa fi hadha al qadr al yasir ghaniya wa kifaya dan wannan abin da muka faɗa ya ishe mu fahimtar da duk wanda yake so ya fahimta wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh za mu kwana da inda muka jiji Allah ya ba mu ladan inda muka kuskure za za mu tashi kan hujjoji mu na yin subhana rabbika rabbil izzati amma ya sunan sama da musulmi alhamdulillah wannan ce juma'a karshe ko akwai juma'a na'am rana yake ga mu na'am wanda yake yake ce duka su shi wa ba a kasar da